إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar juma'a 28 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2021 daidai a majalisin mako mako na ranakun Juma'a littafin mu na farko shine muqarrar maddatul aqida lisafil awal athanawi kuma za mu tashi a irin bugun da ke hannuna shafi na 97 na'am kai ku yi haƙuri abun na ya rikici amma ku zo da waɗannan ɗin ko inna lillahi wa inna ilaihi raji amma cewa na yi a zo da su ba da shi ga ɗaya ba wato tunanina ya juya ne daga jiya zuwa yau na karkatu ga cewa zan yi tafsiri kawai a makaranta na ne zan kyala duk wani wuri inda ba nan ba so na fara tunanin cewa zan bar wannan littafin kila sai a ramadan wurin tafsiri za mu sa shi ko minti goma goma mu rinka haɗa shi da tafsiri kamar yadda nake a firmin mashi amma dai ban gama yankewa ba so da haka waɗannan littafan za mu yi shi ma za mu yi shi insha Allah shi ma ɗalibi ana so ko da yaushe na tafa da littafan shi ne mu yanzu da kuke ganin mu tare da manyan malaman nan da littafan mu muke tafiya da kuma takardar rubutu mu ko wani abu kai tambaya ko wani sabon ilimi sai ka shiga ashe kun ga abin a juye kenan to yanzu kenan ba ku zo da wannan littafin ba to ai sai mu je wa alaikum salam alaikum salam inda ba su zo da shi ba ana tura audio a group ko sai a sauke a whatsapp sai ku biya a gida lada biyu kenan Allah ya samu daji kun sa ni ma na faɗa abin da ban nufin faɗin shi a yanzu ba amma da wannan shine dalili za mu yi insha Allah ba za a fasa ba shafi na 97 al-ba'th wal hashr al-ba'th tayar da mutane bayan sun mutu walhashir da kuma tattara mutane alba'atu fitowa daga kaburbura mutane su dawo cikin rayuwa alhashir kuma yadda za a tara mutane domin yi musu hisabi wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya shafi ranar alkiyama dama littafi a wannan bangare yana magana akan tashi alkiyama ne ko mun ga magana ka azaban kabari da ni'imarsa Allah ka sada mu da azaban ka nisan ka sada mu da ni'imar ka nisan ta mu da azaban subhanallahi kila zafin ranar da ake yi mala ce rabi'an abu na hudu alba'as wal hashr tashi da kuma tarawa alba'as me ake nufi da alba'as mala ce alba'as idan aka ce alba'as huwa shine khurujul amwat min quburihim tayar da matattu daga kaburburan dukkaninsu kowa ya fito بعد النفخة الثانية bayan busa na biyu da za a yi a cikin ƙaho Allah ta'ala ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira busa ɗaya ne girgiza ɗaya za a yi sai ga kowa a fanfalakin fili ba gida gaba ba gida baya an canza ƙasan ma ba wannan ƙasar ba Allah ce yawma tubaddalul ardu ghayra al-ard was samawati wa barazu lillahi alwahid alqahhar an canza wannan kasa an tafiyar da ita an shimfida wata sabuwa inji Allah haka nan su ma sammai wasu ne wanda ba su ba dan za a tsatsa ga sama za a tafiyar da ita za ku ji a gaba kuma Allah ya faɗa a cikin alqur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan wata rana ya fito cikin sahabbai a firgice a razane hankalin shi a tashe cikin gaggawa ya fito ya kalli sahabbai ya ce da su badiru bil a'mal kuyi gaggawa ku tara ayyuka alkhairi kuyi gaggawa kakkuyi rauni kuyi ta tayi himma himma kuyi ta tarawa ja'atir rajifa wallahi mai busa mai girgidi na farko ga ta nan zuwa kuma da an yi ta tatba'u harrajifa mai biyo baya za ta biyo bayanta ja'atir rajifa busan kaho na farko da za a yi kowa ya mutu na sha karanta muku hadisul qar anan wurin hadisi imamu ahmad ko imamu tabari ko imamu qurtabi ɗaya daga cikin su ya kawo hadisin da Allah ya ce wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah in aka yi busa a cikin kafo kowa zai mutu a sammai da kasa in banda wanda Allah ya so to karkashin banda wanda Allah ya so din nan shi na kawo hadisa annabi sallallahu alaihi yake bayanin suwaye ko sai annabi sallallahu alaihi bayanin yanda za a busa kaho da yanda za a tashi mutanen da za a kashe su hadisin na da tsayi amma a takaice na sha karanta muku shi abinda hadisin ke dauka tunda nan munasaban fadin sa ne shine Allah ta'ala zai sa yi busa malakul maut ya dauki duk wanda ke doron kasa busan farko duk wanda ke kasa zai mutu zai zo ya faɗi ya sujada ƙarƙashin al'arshi ya ce ma Allah ya rab kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa zai ce mata kullu man fil ard ba fa wani sauran mai rai a ban ƙasa ya Allah dukkan su sun mutu abin ya yi masa da yawa sai Allah ta'ala ce da shi man baqiya waye saura wa huwa a'lam alhalin Allah ya fi shi sanin suwa ya dauki ransu suwa suka rage zai ce wanda suke saura sune hamalatul arsh inda Allah ce wa ya hamilu arshin rabbika faqahum yawma idin thamaniya yace suna nan sai ya ce wa wa ahlus sama sai wanda suke cikin sama su ma basu mutu ba sai ya ce wa jibril wa ana dani wa jibril sai malaika jibril wa anta alhayyu alladhi la tamut sai kuma kai wanda mutuwa ma bata isa ta riske ka ba haka zai ce da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce da shi falyamut kullu man fis sama duk wanda ke sama ɗauko rashi shi ma tasa ta ƙare idan aka ɗauko zai ƙara zuwa ya sujada ce ma Allah kowa fa ya ƙare Allah zai ƙara tambayar shi sai lissafa mai wanda suka yi saura a ƙarshe har zai rage daga shi sai mala'ika jibril sai Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala sai ce da shi falyamut jibril ɗauki ran mala'ika jibril duk ɗaukar ran da ake ce ya ƙasa a sama da na kowa da kowa bai taɓa razana ba zartaswa kawai yake amma da aka ce ɗaukiran mala'ika jibril sai ya razana ya nuna ma Allah alamun tsoro a tare da shi har ya tambayi Allah ya ce a ya mutu jibril ya Allah yanzu kwamandan da kansa ashe shi ma akwai ran da babu shi shi ne sai Allah ta'ala ce da shi kamar yadda Allah sulasu na ya faɗa uskut ja baki ka kai shiru huwa khalqin min khalqi shi ma ko da kaga ana sa shi karrama shi akai ba dan ya isa bane ba dan yana da fifiko bane ba don wani ƙarfi na shi ba khalaqtuhu lima ra'ait haka Allah zai ce da shi na halicce shi da abin da ka gani zan raya ku zan kashe ku kuma zan tada ku kowa ya tafi sakamakon ayyukansa to shine malaika jibril annabi sallallahu alaihi ce zai ja da baya zubar da fukafukan sa ma Allah su jida karkashin al'arsh a wata riwaya yace na da fukafukai guda 600 a wata riwaya yana da 2000 amma da kowane fiffike ɗaya zai iya halaka duniya da abin da ke cikinta shi yasa ba mamaki dan ya ji wancan tsoron har yi wannan tambaya to in aka cire ransa sai Allah ta'ala ya tambaye shi ya ce waye saura sai ya ce da gani sai kai rayen da mutuwa ba ta riskanka sai Allah ya ce mai to dauki ran kanka kai ma da kanka a yau abinda kake motsi ya iso gare ka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a san da yake cire ran shi zai ce wallahi yana rantsuwa da Allah da ya san haka azaban musibar radadin fitar rai yake da ya sake tausaya ma muminai sanda Allah ya ce wanna shiqati nashqa saboda Allah ya rantsuwa da wannazi'ati gharqa yana rantsuwa da mala'iku masu fisgarran mujriman mutane masu zunubai da kafirai yanda za a rinka fisgarran su ana cizganta zuwa sama asalin cizga inji Allah sanne ce wanna shiqati ina rantsuwa da mala'ikun rahama wanda na halicce su su kuma suna cirarran muminai nashqan sannu a hankali cikin ruwan sanyi to wannan sanna a hankalin ne ya sa manzo Allah sallallahu alaihi rinka yin zufa sanda za a cire nashi yana sa hannun shi a ruwa annabi da kansa zai ciro hannu ya shafa ruwa a fuskansa ya ce ina shaida babu abin bauta da gaskiya face Allah amma fa ku sani mutuwa na cika da magagi da mayan bala'i in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to shine zai ce da ya san haka abin yake gaskiya da ya ƙara tausasawa fiye da da yanda yayi to bayan ya cire ran kansa da kansa Allah ta'ala zai yi wata tambaya ba wanda zai iya amsa mi shine limanil mulkul yau wake da mulki da isa a yau ba wanda zai amsa saboda kowa ya riga ya mutu sai Allah ya ba kanshi amsa da kanshi ya ce lillahi alwahidil qahhar ga Allah ne kawai shi kadai mai rinjaye to sai tashi mala'ika sai ai busa ta biyu fa idahum bisahira sai ga mutane suna taso annabi sallallahu alaihi shi zai fara tashi sannan kuma daga nan kowa zai taso simultaneously ba wanda zai riga wani duk ƙasa wa idal quburu bu'thirat idan aka ƙasa ta kaburbura suka tunkudu abubuwan da suka kunsa shine bu'thirat ƙasa za ta rinka jiho mutane kowa zai ga fit-fit an ɗago shi lokaci guda ɗaya to a nan lokacin za a zo mu maganan hayaki a baya da zai tattara mutane sai Allah ya sake maimaita ma mutane wannan tambayan da ya a lokacin da suke mace shine limanil mulkul yau wane ne ke da iko wane ne ke da mulki wa ke da isa a yau in ji mutane za su kasa amsa sai ba kansa amsa da kansa daga nan sai sauran abubuwa su taso to su ne anan malam ya ce alba'atu shine khurujul amwat fitar da mutane da za a yi min quburihim daga kaburburan su ba'da nafhatu thaniya bayan busa ta biyu da za a yi a cikin kafo yanbituna kama yanbitul baqul mutane za su rinka fitowa suna tsurwa kaman yanda wake kan tunkudo kasa in zai yi tsoro kun san katsa wake kan tsaga tsakiyan kwayansa ne ya daga kun gane ko to haka su ma kaburbura kamar yadda na faɗa da Allah ce idal kuburu bu'thirat idan kaburbura suka wofanta sun fitar da duk abin da ke cikinsu dama riko Allah ya ba su kuma lokaci yayi da zai karba abinsa su fitar da abin da suka rike fata'udu al-arwahu fil ajsad a wannan lokaci sai a maida rayukan mutane cikin gangan jikinsu kama kanat fi dunya kamar yadda suke a duniya da suke rayuwa to ga wata rayuwar da ba mutuwa bayan ta kuma yanzu ta same su wanda ya dace da ni'ima to ni'ima ce da babu yankewa wanda kuma ya samu akasin haka to Allah ya kyauta fayakhrujuna min quburihim sai a rinka fito da mutane daga kaburburan su sar'an cikin gaggawa kowa zai taso akwai asar da suke nuna mutanen da suka mutu a baqiya idanun sallallahu rasu duk wanda aka rike shi a baqiya zai taso su ne za su taso a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani asar din ma da ke nuna cewa su mutan baqiya kawai ana daga su aljanna za su wuce shi yasa muke fatan rahama ne Allah ya samu mutu a can kwayi mana salatul ghaib fayakulul kuffar sai kafirai su rinka cewa ya wailana kai cansu man ba'athana min manqadina sun shiga uku sun lalace man wane ne wanda ba'athana ya tashe mu min marqadina daga mazaunin mu aida an basu sun tashi azaban kabari da fi musu sauki sun sa abinda za su tara a yau ya kuna cikin kabari balahi wannan kafirai kenan wa yaqulul mu'minun su ko mu'minai za su faɗi cikin farin ciki su ce هذا ما وعدنا وهذا ما وعد الرحمن to alhamdulillah mun zo kiyama ga abinda Allah yi alkawari ana ganin kaman ba za ta zo ba yau ta cin mana wa sadaqal mursalun kuma tabbas abinda manzanni suka rinka faɗa muke ganin kaman tatsuniya yau fa ga gaskiyar su ta bayyana manzanni sun yi gaskiya wannan shine alba'asu kun sani hadisin albarra bin azib yana nuna cewa ƙarshen tambayin da za a yi mumini a kabari bayan ya ga gidan shi na aljanna zai ce rabbi a kimi sa'a da Allah to dan Allah a je kiyaman mana kawai ka a tsaya kabari a wuce mana sai a ce da shi nil bi khairin kwanta cikin aminci Allah ya ma alkawari inda ka gani ba zai su kuce ba za ka je sannan a hankali kai ka gama naka zauna ka huta kafin a zo inda za a saka maka alhashru Allah ya sa muna cikin su alhashru sai kuma tara mutane malai ce walhashiru aka ce alhashiru ko sukun nasi ne koro mutane da a tattaro su ilal mawqifu zuwa ga wurin tsayuwansu wanda aka ce za a shekara 40 din nan ko za a rasa wanda zai iya tambayan wani kowa zai tsaya rinka zazzara ido mutum ma bai so ya ga wanda ya sani saboda musiba kar ya ce da haƙi na a kanka wannan wannan tsayuwar kulasi lil hisab dan kididdige ayyuka ne al hisab shi ne a zo a ce ina zunubai sinan a zunuban ina kaba'ira ina sagira ina shirka ina bidiya duk ga su kowanne da klas ɗinsa shi ne alhisab ƙididdigewa sannan ladafa ga su nan ina wajibai a yi wurinsu sunnoni a yi wurinsu biyayya ga iyaye kowanne an mai wurinsa daban-daban shi ne alhisab wannan kowane aiki na mai kyau ko mara kyau an fitar da shi an ajiye shi a matsayinsa sannan bayan an gama cire ayyukan sai ayi wal jaza sakamako sai dai kafin sakamako akwai alwaznu da Allah ya faɗa wa nadul mawazin al qista li yawm al qiyamah za a zo a rinka daukan kowane aiki ana auna shi kowane aiki ana auna shi hatta mutum shi a karan kanshi akwai ruwayoyin da ke nuna za a daura shi akan sikeli a ranar alkiyama in aka gama daura ayyukan ki ke kanki Allah zai umarni da daura ki akan ma'auninki malamai na tabbatar da wannan akan hadisin abdullahi ibn mas'udin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace masahabbai ku samo mini aswaki in goge bakina sai sahabbai suka yi gaggawan samo mishi kowa na sallada shi abdullahi ibn mas'ud bai da girma a jikin yanayin jikinsa kansa yunkura shi ya haye sama hawa sama da ne ballo aswaki kun san kwarjalle suke sawa ba wando haka yadda muke sawa ba sai suka hangi ƙaurin kafafuwansa kuma bai da kauri bai da kauri shi siriri ne haka sai sabon irin aboki da aboki suna masa ɗan dariya haka da murmushi kamar suna nuna kai Abdullahi bin Mas'ud kalle shi shara-shara misali to shine annabi sallallahu alaihi murmushi yace kuna ma kafafuwan Abdullahi bin Mas'ud dariya ne to wallahi ina tabbatar muku sun fi sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu nauyi a ranar alkiyama ran da za a gwada su akan mizanin ayyukansa na farin kun fahimci maganan ko to wannan ke tabbatar da mutum ma za a dora shi akan sikeli shi ma a auna shi a matsayin ayyukan shi in shi mutumin kirki ne za a dora shi a dama bangaren kirki idan ba mutumin kirki bane za a dora shi a dama bangaren da ba na kirki ba kuma gwargwadon karuwan nauyi gwargwadon karuwan azaba kamar yadda muka sani Allah ya tsare mu to wal faslu sannan a bambance tsakanin mutane wamtazul yawma ayyuhal mujrimun za a ware mutanen kirki za a ware mutanen banza wal qada sannan sai ai hukunci ya akai malan ka samu wannan bayani ce kamar fil hadith ai abin kamar yanda yazo a hadisi ne an Aisha daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya kare da gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yuhsharun nas yawmal qiyamah za fa a tashi mutane ranar alkiyama ya za a tashe su hufatan babu takalma a jikinsu oratan tsiratattu babu wani tufafi ko da mayafi a jikin kowane mutum ɗaya gurlan mazaje ma da aka yi musu kaciya fatar ta koma kamar ba a yi ba ya zama loba ƙultu sai ni na aisha da naji irin wannan tashin hankali sai nake cewa ya rasulallah ya manza allah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ba'dhum ila ba'd yanzu kana nufin haka za a zo sashi na kallon sashi mutun da surkan shi da iyayen shi ya miƙe a haka qala sai qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace mata ya Aishata yake Aisha al'amru al'amarin kiyama fa jinta kike yi baki gantan bane al'amarin kiyama ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd yafi karfin ma wani ya tsaya kallon wani mace ta jefar da danta ta danna da gudu ina batun kallon wani zamu ji ga Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah da kan shi girgiza ku da zan yi ra'al kiyama girgizawa ne mai girma duk abinda Allah ce mai girma ne haka wanta ka shiga daki kai kuka sanadiyarsa saboda ya wuce duk inda kake tsammani gwamnati kadai ta saka a gaba ya kake karewa gwamnati kadai wannan gajiyayya wanda wata rana za a zo bata to ina ga kuma Allah mai kowa mai kowa a ciki yace wata da kullu zati hamlin hamlaha mai ciki za ta barin cikin ta yi gaba ba naƙuda ba komai bata ba ta tsaya sanin ma mai ta haifa ba gaba ta yi kawai وتدعو كل ذات حمل حمل كل مرضعة أما أرضعته ودك شارع تفزق أبن شارع تجي فادش وترى الناس سكارى أرانا ذاك جمعت عليه cikin maye in ji Allah wa ma hum bi sukara amma baka sani ba wai sun sha giya ne ko kayan maye ba me ya haifar Allah ce walakin na azaballahi shadid azaba na ne ni Allah ta tsanani dan su san an zo wurin da ba wasa ba raini a cikin sa an fahimta ko to shine wannan sai annabi sallallahu alaihi ke cewa abun fa ya wuce girman da kike tsammani wa qad thabata fil ahadith sahiha kuma ya inganta a cikin hadisai ingantattu anna shamsa cewa rana fi hadha al a wannan rana a wannan rana ta alkiyama tadnuwa za ta kusanto za ta yi ƙasa-ƙasa min al'ibadi kusa da bayi hatta ta kuna ƙadarin mailin hatta zamto kimanin mil ɗaya tsakaninta da su subhanallah fatasharuhum ta rinka sanya su zufa ko tana narkar da su fayakununa fil arab sannan za su kasance sanadiyan kusantowar ranan sai su kasance a cikin zufa ka qadri a amalihim wannan zufa ko da za su yi gwargwadon irin ayyukansu ne a gidan duniya faminhum akwai wanda shi zufan nashi man ya'khudhul arqu wanda zufan nan zai rike shi ne ila kabitai ka kabataihi ko gwargwadon gwiwarsa na'am rakibataihi ko gwargwadon gwiwansa wa minhu akwai wanda kuma man ya'khudhu ila hawihi akwai wanda zuwa cibinsa zai tsaya wani iya gwiwa wani iya cibi wa minhum wasu kuma fazunuban ya kai inda ya kai man yaljumuhu akwai wanda zufan nan zai masa linzami iljaman yana shake shi a wuyarsa yana kakari saboda ya riga kai masa makoshi mala yace fi dhalika al a wannan rana ne fita alkiyama tashkhasu absarul khalaiq idanuwan bayi zai raina fata wala yasalu ahadin an ahad babu wani mutum da zai iya tsayawa tambayan wani ko wane ne shi bal sai dai abin da zai faru ma ya firrul mar'u mutum zai rinka guduwa ne min akhihi yana barin dan uwansa na jini wa ummihi abin yayi tsanani hatta mahaifiyarsa zai gude barta wa abihi da mahaifinsa wa sahibatihi da iyalinsa wa banihi da 'ya'yansa da ya haifa la nashghaluhu bi nafsihi an an ghairihi babu wani abu da ke shagaltar da shi gabarin kansa ya koma kan waninsa ta kansa kawai yake yi alaikum anfusakum kenan wa fi dhalika al a wannan rana ne fa tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at dukkan macen da ke shayar da wani abin sha za ta ije shi ta walakantar da shi ta jefar da shi ta yi gaba wata da kullu za ta hamlin hamlaha wanda ta je lahira da juna biyu za ta haife shi ta yi gaba wa yaqtaribun nas mutane za su rikice su shiga cikin hauma hauma ka annahum sukara kai ka ce suna cikin maye ne sun sha wani abin sha wa ma hum bisukara alhalin ba abin maye suka sha ba walakin na azaballahi shadid sai dai azaban Allah ce ce tsanani a wannan yini alladhi yaqulu fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi haka ne kai nayi tsallake wa fi dhalika al-yawm a wannan rana ne 'yan uwa musulmi yashibul wildan kananan yara za a gansu da furfura ya cika kansu wa taqbiqul ard Allah zai damki kasa wa tatwi sama za a nada sama gaba ɗayanta kama fil hadith kama inda zuwa hadisi ya kulu fihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake cewa yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamah Allah zai damki kasa a ranar al-qiyama wa yatwi sama sannan kuma za a nada sama zai nada sama bi yaminihi da hannunsa na dama thumma yaqulu sannan sai Allah bayan ya share kasa ya shafe sama sai ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki na isa aina mulukil art ina wanda suka yi mulki a ban kasa suke ganin su ne masu takalmin karfe duk wanda suka taka ya taku to yau waye isa ya tanka ni wa fi riwayatin a wata riwayan kuma zai ce ne ainal jabbarun ina yan kama karya masu kamawa su falla da karfin cin tuwo ba wanda isa tsaya gaban su ainal mutakabbirun ina wanda suka yi min girman kai suka kibin addini na a duniya inda wanda ya isa yau magana male ce fi dalikal yau a wannan rana ne fa tun saful jibal ake sheke duwatsu kamar yadda kuke sheke abu a cikin a sheke dusa daga cikin masara an an yi surbe ba akan yi ba a sheke shi kaga ya zama kaman kura yana tashi to haka Allah ta'ala ya ce wannan ranar za a sheke duwatsu wa tufajjirul anhar za a tsatsaga tekuna duk za su tafi watukawwiru shams idan shamsu kuwirat kenan ko watukawwiru shams sannan kuma za a shafi hasken rana wa yukhsaful qamar ita ma wata za a dishi hasken ta gaba daya wata tanatharun nujum za a tarwatsa taurari gaba dayan su saboda duk aikin da aka kawo su dama li ta'lamu adadas sinina wal hisab ko kusan kwanakin shekara ya cika ku fidda zakka yau shekara kaza a yi kaza an ga wata a kama azumi an ga wata a ajiye azumi a rana ta fito an yi kaza waje alnan na hara ma'asha ku nemi tumun sanya yini lokacin neman abincinku waje alna na wakun su bata dare lokacin hutunku to duk an gama yanzu za a tashe su aiki su ma su matsa ba ta su ake ba za a yi sakamakon abubuwan da kuka yi ne a wancan lokutan na baya da aka sanar da ku وفي الحديث الصحيح ya zo a cikin gantaccen hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace man sarrahu duk wanda yake faranta masa rai duk wanda yake so ya masa dadi an yanzura yawmal ila alqiyamati ila yawmil qiyama duk wanda yake so ya ga alqiyama ka annahu ra'aya ainun kaman ya ga kiyama kiri da muzuga ta an tashe ta in kana so ka ga alkiyama kaman gata ana cin ta gadan-gadan falyaqra to ka karanta waɗannan surori guda uku idan shamsu kuwirat idan rana aka dishe haskenta kun san suran ko shi yasa da ku je ku sake neman tafsirin da muka yi shekara 8 ko 10 a masallacin shagari road din nan waɗannan surorin muka yi dukka kusa kan kiyama sai magana duk cikin qur'ani ba inda aka yi magana alkiyama na keke da keke kamar daga surata abasa ko ka ce daga amma zuwa nasi wannan juz'in yana magana akan tashi alkiyama ne sai kyau ku je ku karanta ko ku saurari malaman da suka karanta wuraren daga cikin malaman mu na sunna to mutum ya karanta wannan sura ne yana so ya ga picture din alkiyama inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku manta za ku ji surorin da Allah na ida ida إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار فجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا إذا كذا دوكيوي أن واسي da su gara kuma ga dukiya ba ta su ake ba kowa na gudu in kaga hasken rana ya tafi in kaga mun tarwatsa taurari in kaga in kaga in kaga sai da Allah ya kawo su guda goma sha biyu sai a aya ta sha ku ne ya ce alimat nafsum ma ahtarat a wannan lokacin kowace rai za ta san da mai ta zo gabana ni Allah shi ne malar suka ce waɗancan duka za su faru ne kafin zuwan alkiyama in kuka ga kaza in kuka ga kaza in kuka ga kaza in kuka ga kaza to suna gamawa ta sha ukunsu shi ne kowa zai tsinkaye gari ya ganshi a gaban Allah to a wannan rana Allah ce kowa zai san da mai ya zo masa da shi wa ila sama'un fatarar da sama idan an tsatsaga ta mala bakar gumi ya ce li nuzulil mala'ikati lil hisab wa alaikum salam sau da mala'iku su sauka ayi hisabi wa ila sama'un shaqqat annabi sallallahu alaihi wasallam ki karanta ila sama'un shaqqat in kina so ki ga alkiyama kaman ga ta nan ana yin ta a gaban idanki muna da littafi alkiyamatu ka annaka taraha ko mun kusan dawo da shi insha Allah na wani dai na na office ban san naku ba littafi ya bace a kasuwa ne wa haƙƙun lihadar yau lalle wannan rana ta cancanta an ya sufahu Allah ta'ala da Allah ya siffanta sa da kansa bi annahu azimun domin lalle wallahi ini ne ‘yan uwa mai girman gaske wa taqilun kuma yini ne mai nauyi wa asiyin kuma rana ne mai matukar wahalan gaske Allah ce wa sa'atu adha wa in mutum ya taɓa ganin wata wahala a duniya kowa ka gani ko bai same ka ba duk wani wanda ka ga ya shiga wata wahalar da ta baka tsoro Allah ce to wahalar kiyama ta ku wannan wa amar in ka taba gani wani wanda ya shiga wani yanayi ya ji zafi a rayuwarsa na takaici da bakin ciki har bakin ciki ya sa shi wani fita hayyaci Allah ce to alkiyama ta fi wannan bakin cikin nasa abinda mutane za su tara kakkumanta wani Allah ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat a wani wurin Allah ya ce rai za ta ga duk abin da ta yi na ladan an bata wa akhar ga abin da kuma ya kamata ta ya kamata ta ta sakaci ta ta sakaci ta ta shirme karshe sai ga shi akhar ta jinkirya suka ce bata samu ba amma tana ganin wasu su suna samu suna wucewa aljanna wannan fa wanda mai aikin kwarai ne ya faɗi wannan wanda ya aikin kwarai ne ba ba wanda ya zunubai abin nan ba mutum zai ga yashe da yayi da ba a level 7 level 2 ba grade 7 level 2 zai tsaya ko menene kila da ka kai level 14 ko 16 ko kaza Allah ta'ala ya sa mu dace to ina ga wannan mu takaita shi anan ko الحديث الأربعون الحديث الأربعون حديثنا أربعين أم، مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كربو دقى عبد الله بن عمر Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa anhuma saboda dukkaninsu sahabbai ne qala abdullahi dan umar yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da kafadata fa qala shafi na 118 okay ala nore ya muku الحديث الحادي والأربعون حديثنا أربعين دقيقة مالك عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنكر أودغا بابا محمد شيني عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقاري دا أغريس شيدا ما حيفين سسوما صحبين دوكا كينا قال عبد الله بن عمرو بن العاص يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce, La yu'minu ahadukum, ɗayanku baya zama mai cikakken imani, hatta ya kuna hawahu, har sai ya kasance sarran shi, sarran zuciyarsa, abinda zuciyarsa take so, ta ba'an limaji bihi yana dacewa ne yana bibiya ga abinda na zo da shi. An fahimta ko? Anasulasulun nan ba yana nuna kafircin mutum ba ne sai yana nuna raunin imani imanin ɗaya ku ba zai taɓa ƙarfi ba har sai ya zamto cewa duk abin da na zo da shi yana jin abin ya yi daidai da abin da shi ma ransa yake so hadithun sahihun rawainahu fi kitabul hajji bi isnadin sahih mufradatul hadith daidai kun kalmomin da suka zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yu'minu ahadukum dayan ku baya imani ai abinda ake nufi la yaktamilu imanun imanin sa baya cika an gane ko imanin sa baya cika ba yana nuna kafirta mutum bane a cikin hadisi din hawahu da aka ce sarransa ma yamilu ilaihi almar'u in aka ce hawa shine abinda mutum ke karkata gare shi zanto duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka karkata a gare shi an fahimci magana ko shi kake ji ya burge ka yi maka tun kan ma a ce kaza ya tabbata daga nan sulasa ya tomu shi muke yi kawai ko ba ku yi mana bayani ba ko menene shi ko baka san me abun ba ko ka tambaya ya tabbata daga manzo Allah sulasa eh ya tabbata to ko me shi kawai ana tare ina fata mun gane a'a bai tabbata gare shi ba ba na shi bane a to mun ba mu tare da wannan muna tare da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sharhul hadith sharhin hadisin malai ce auda Allah tabaraka wa ta'ala fil insani ghara'iza kathira Allah madaukin sarki ya sa ma dan adam feelings masu yawa abubuwan da zai je su na ɗabi'a da yawa shi ya sa akwai ghara'iz da Allah ke sa mutum yana yawan karanta alkur'ani wanda suke imaniya ne waɗannan idan mutum na yawan karatun ƙur'ani duk inda Allah ke so a fusata zai fusata duk inda Allah ke so a hakuri zai hakuri duk inda Allah ke so a yi juriya in kowa zai gudu mai yawan karanta Qur'ani ba zai gudu kun fahimci magana wannan ya faru da yawa a cikin sahabba annabi sallallahu har a filin yaki akwai wanda ma da aka bashi tuta sahabbai ke ganin kaman kai tuta fa jari su fa tuta fa kafirai ita suke bi fa sun san suka kadda wanda ke rike da ita to an ci lagon sai suna kaman kokarin raina jaruntan sahabin da aka ba tutar suna ga ko za a samu wanda ya fi shi ƙarfi shi ne ke ce musu wallahi kuna tunanin wai wahala ne ta sa in ja da baya sai ce bi sahamilul qur'ani ana ala wadaran madacin qur'ani kamana ce da qur'ani tare da ni mai tsoron me za ku ji sai da ya tabbatar musu da haka da to shine anan malai yake cewa Allah ya sanya ma dan adam wasu abubuwa na ji a zuci da yawa minha daga cikin su ma tadfa'u ma tadfa'u ila fi'lil khair akwai abin da ke ingiza shi aikata alkhairi wa ukhra wasu irin abinda mutum ko kan ji a tunaninsa da sha'awar sha'awansa ta kuduhu sukan jasa ne nahwa sharri da ya fuskanci sharri ya aikata Allah ka tsare mu wa kasiran ma ta taqallabu nafsul muslim so da yawa zuciyar musulmi ta rinka jujjuyawa yanzu nan zuciyarki za ta baki son abu kaza kuma za ta cire miki son shi haka ne yanzu za ta sa miki son tsoron wani abu yanzu za ta cire miki tsoron shi da wani abin kina tsoron shi yanzu kuma ya dawo haushin shi kike ji makin bukarfin shi wani abin kaza duk jujjuyawan zuciya ne ku duba annabi Musa alaihi salam da ya jefa sandarsa ta zama macijiya Allah ya ce wallahi mudbira ya juya zai gudu saboda tsoro ko da Allah ya ce da shi khudha rike kama wannan sandan wala ta kafkakka ji tsoro kawai sai gashi ya juyo kuma yanzu zuciyarsa har ta juya nan take fa ya ga wannan kaman ajalinsa ne amma yanzu nan har ya juyo kuma ya kama abin kuma ya dake to irin wannan juyawan yana da alaka da imani kuma Allah ka ba mu irin ta fataratan takunu marratan bisu wani lokacin zuciyar musulmi takan takunu sakan kasance marratan ta karkata bisu zuwa ga mummunan abu wataratan takunu lawama wani lokacin kuma ta karkata zuwa ga abin da yake abin zargi a shari'a wataratan takunu mutma'inna wani lokaci kuma takan karkata ta zamto zuciya ne mai cike da natsuwa Allah ka bamu irin wannan ta uku din wa min hada daga wannan nema mala yace na sha'as sara al abadiyya sai faduwa ta har abada ta kan faru bainal khair wa shar tsakanin alkhairi da sharri in mutun yayi wani abin da kyaf Allah ya dada shi shikenan ya fada ma alkhairi kuma ba fita haka kuma wani abu in ya fisgi mutum ya fada ma sharri kuma shikenan daga nan mutu ya fada ma shari ba fita har alkiyama kuma an mutu a haka akwai mutane da suke mutanen kirki da yawa suka ci yasa kawai sun mutu a cikin barna kuma a cikin wasu ma shirka wasu kaza da sauransu kuma haka rayuwarsu ta tafi kuma sun tafi kenan kuma almar'u yub'athu alaman alama mata alai duk wani mutum za a tashi shaka abin da ya mutu akan shi duk wani mutum so karshen rayuwa nan ne babban magana Allah ya sa mu yi karshe mai kyau wa rasuluna huna tayyibin ruhi a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabibin ruhi wanda yake malami na imani malami na zuciya na rai ya sifu lana dawa yana siffanta mana magunguna daga irin waɗannan cututtuka wa yamna'una al-ilaj kuma yana ba mu kyautan magani li hadha sara daga irin wannan fadi da ake yi da kirubtawa wanda kan zo ma mutum faman arada qahran nafs da haka duk wanda ke so ya rinjayi ransa ya fi ƙarfin ransa fala tariqa ba shi da wata hanya da za ta taimake shi ya fi ƙarfin ran nan nashi illa tiba'i ma ja'at bihi shari'a face ya ba abin da shari'a ta zo da shi in kana so imanin ka ya karfi to ka wanda Allah yake so in za a rinka ma Allah biyayya imani zai karfi wanda imani ya samu ya zauna a zuciya kuwa shikenan ba wani fitina da ke fitar da mutum daga ciki Allah ka kai mu irin wannan matsayi fa fiha da gaske abin da zai taimake ka kabu wannan hanya har ka samu wannan matsayi a shari'a ga za'ul qalb shine ciyar da zuciyarka wal ruh da ciyar da ruhinka wan nafs da ranka wal aqli da kuma tunaninka wal jasad da kuma jiki dukkan waɗannan suna buƙatar ka ciyar da su da abin da zai amfane su abincin zuciya ambatan Allah ko abincin ruhi istighfari abincin rai shine tuba daga zunubai da tsare abin da Allah baya so hankali kuma shine kar mutum rinka kutsa mu shige-shige abubuwan da za su canza mai tunani sannan haka nan jiki ma yana da amfani ya zamto mutum ya ci abin da zai gina masa jiki saboda ya bauta ma Allah falqalbu falqalbu yadhharu bil aqidati sahiha dan haka nan dai gashi nan ma malan na kawa ita zuciya tana tsarkaka ne ta hanya akida mai kyau in mutum ya zamto akwai akida mai kyau a ransa wa ruhi tasmu bil ibadati sadiqa ita kuma ruhi tana hauhawa ne takan dagu da ibada ta gaskiya musamman sallan dare da muka sha magana a wancan hadisin da muka karanta fan nafsu ita rai ta tazahabu bi akhlaqil islam tana narkewa ne ta tafi ta dace da dabi'u na musulunci wal aqlu shi ko hankali ينضج بالتفكر والتفكر في في ملكوت في ملكوت الله وال في ملكوت الله نني ko sai kuma to shi ko hankali ana haɓaka shi ne ta hanyar tunani da yin tunani a cikin taskokin Allah da abin da Allah ya mallaka kun gane ko yanzu kana tunanin kai a zan samu kaza sai ka tuna to ai wanda ya halitta sama babu filas din nan yake saukar da ruwan sama mamako zai iya bani abin da nake nema ko ba haka bane ko ne ce sai na ga bayan ka sai ka tuna in kana da wanda ya halitta sama da ƙasa dan wani gajje ya ce zai ga bayan ka shi waye sai ka koma bayan Allah ka makale ko ba haka bane zai ne ce ma sai mun ga bayan ka ce ina juyo kenan eh mana ha don kana gaba Allah wai sai ga bayan ka ai duk inda kana da Allah baka da bakin ciki shi yasa duk inda mutum zai zauna lafiya da Allah ya kokari yayi inda akwai alaka mai kyau tsakaninka da Allah wallahi ya gama maka da komai kai ba fa kai ba har zuriyanka sai Allah ya tsaya musu ba kai a kanka ba duk dan adam ai bai so ya tafi bar danginsa su wahala ko ƴaƴa ko kaza ko kaza da sauransu to wannan ba ku gani a suratul kafi ba Allah subhanahu wataala marayun da Allah ya tsare musu dukiyarsu a ƙarƙashin katanga wannan annabi Musa ya ce aka ce annabi Musa ya taya gyara katanga a ƙarshe Allah ya faɗa ce fa ammal jidaru fa kana li menene gulamaini yatimaini fil madina yara biyu ne marayu inji Allah ya ce na yi nufin in taskace musu in gyara musu rayuwarsu har su ƙarfi su mora ne menene dalilin wakana abuhuma saliha ubansu ne mutumin kirki babansu ne mutumin kirki don haka ni Allah ne musu tanajin nagarta su zo su mora an fahimci wannan yawwa wal jasadu shi ko jiki ya aishi fi zilli rahmatillah yana rayuwa ne a ƙarƙashin rahaman Allah Allah ka bamu daga rahamarka kullu halihil adwiya yan uwa musulmi dukkan waɗannan magunguna jama'a ha rasulul islam jakadan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara su fi qaulihi a cikin fadin sa da yace la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai taɓa imani ba mai zama cikakken imani hatta ya kuna hawa kuwa sai ya kasance san ransa taba'an yana dacewa limaji tubihi da abin da na zo da shi falau afda almuslimu nafsahu inda mutum zai kankan da kanta da kansa wa an zamaha bi mabadi'il islam ya lizumta mu kanshi abubuwan da musulunci ya farar da su na alkhairi ya tai ai bi ma ja'a bihi rasul abin nufi mutum ya ya ya lizumci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi min aqaida na daga aqida Allah yana sama kuma ya daidaita ka al'arshi ko mun yadda da wannan duk abin da yake aqida ne an bayani mai imani da shi wa ibadat mutai lizumta ma kanshi abubuwan da suke na ibadu wa mu'amalat da kuma mu'amala na'ima in mutum ya haka zai samu ni'imtuwa bi hayatin radiyya da wata rayuwa yardajjiya kamar yadda malamai ke cewa idan mutum zai rasu na aljanna ne za a karanta mishi ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'u ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati daga cikin magabata akwai an ga an samu da aka ga irin wannan da yawa a rayuwarsu ma wasu ma suka gani ba su ba kamar Abdullah bin Abbas lokacin da ya rasu malamai suka ce gawarsa da aka dauko ana makabarta aka ga wani tsuntsu mai kyau ya taho a guje ya shige cikin likafaninsa kowa ya ga wannan tsuntsun suka ce kuma har muka rufe shi ba mu ga tsuntsun ba ba mu ga fitansa bayan sun kammala rufe shi a cikin kabari sun kammala rufe shi a cikin kabari suka ce ba mu watsi a kabarin ba sai da muka ji wani sauti da ba mu san daga ina sautin yake ba yana cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati amin ya Allah wa naja min fitanin duniya duk wanda ya samu ransa ibada da son Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawun akidu ya kubuta daga fitintunin duniya Allah ka fitar da mu wa ma'annat nafsuhu kuma zuciyarsa ta nasu fala taquduhu zuciyarsa ba za ta jashi ta kai shi ba illa ila alkhairi face abin da yake alkhairi ne wal amalu salih da aiki nagari الدروس المستفادة من الحديث درس النظام أمثال دسوء أشوان حديثي نفرقو شيني البشر في صراع دا في صراع دائم مع الخير والشر البشر متندي في صراع كوديو شينا cikin kokawa ne dambe kike yi da'iman a kowane lokaci ma alkhair wa shar tsakanin alkhairi da sharri ko ki kada ko aka da ki kun fahimci magana duk dan adam rayuwarsa na tsakanin rikici da alkhairi da sharri ne ko ya dage samu alkhairi ya ci nasararsa ko ya sakaci sharri ta yadda shi kuma shi kuma ya nadama Allah ka sa mu fi karfin zukatanmu da sharri abu na biyu an nufusu talata zukatan mutane guda uku ne amma ratun akwai wanda ita kullun zuciyarta yana tana umurtanta da sharri da musiba amma innan nafsa la ammaratun bisu akwai wanda zuciyarsa su kullun umurtansa da sharri take walawama akwai zuciyar da take abin zargi yau alkhairi gobe sharri yau alkhairi gobe sharri cakuɗa biyu sannan akwai mutma'inna akwai ran da ta riga ta nasu kuma Allah ya amshi nasuwarta Allah ka bamu irin wannan na uku ad-dunya takhda'u duniya da kuke gani takhda'u wallahi tana ha'inci tana yaudara duniya mai yaudariya ce waddini ya'sim shi kuma addini yana bada kariya kullun duniya na yaudara in kai riko da addini ka samu kariya daga yaudarar duniya shine abinda malam ke nufi na hudu yaktamilul iman imani yana cika bi ihda'in nafsi lil shari'a gurgurdan yanda mutum ke kankan da kanshi da biyayya ga shari'ar musulunci na biyar ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam mun Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi yazo bi kulli ma to yanfa'una ne ko ja'a annabi sallallahu alaihi yazo da dukkan ma yanfa'una abinda zai amfane mu wa na tamannahu kuma muke fatan shi in dai abu mai amfani da muke fatan samun amfaninsa to annan sulasun ya zo da shi ba za ka same shi a wajen koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tana ga sai mu takaita wannan anan ko alaikum salam idan mutum yana so kyamun lalle yana sa alam ya zama mene ban ji karshen tambayin ba kamar yadda kace dan me yana sallan da su alam da Allah ya gare shi mutum shi kuma yana sa alam ne wani alam Mana ya halarsa ko bai halarsa ba? To ai ko mutum ya sa alam, ko mutum ya sa alam sai Allah ya taimake shi yake tashi. Shi ya sa bari in ƙara miki wani shawara guda ɗaya in za ki sa alam zai tashe ki sallan dare, ki kuskura ki sa shi kusa da fulanki. ki kai shi ko gaban diresin miro wanda kin tabbatar zai tashe ki wanda akalla kan ki kashe sai kin yi taku uku ko ko hudu dan idan ke watsake dan wallahi Allah bai zabe ki ba wannan ba ma sunos zaki danna ba dismiss kin fahimci magana eh ai shi wannan adwat ne da suke taimaka maka zuwa ga ibada zaɓin Allah ne ya haka ya zama zaɓin Allah saboda ya baka daman kai amfani da daman ka bauta mishi ai akwai wani alam din nashi zai tashe ta ne ta kalli Bollywood ki banci magana ki kuma na kira ki amfani shi kalli sallan dare to sai ki yi sallan dare da shi saboda haka duk abin da zai taimake ka zuwa ga da'a abu ne mai kyau matukar a shari'a asalin shi yana da kyau kuma wannan yana daga ciki saboda haka zaɓin Allah ne ai baki san cewa Allah bai so mu ce ya tashi ba alam din zai ta bugawa bai tashi ba ko ya tashi ya kashe ƙarshe ma kenan shi ne muku misali da zai don ni na san na sha samu wannan matsalan da kaina shi yasa ni yanzu a ɗina ma kusan guda biyu ne ko uku akwai ta zanen ɗan minti biyar ko kaza duk ranta na ji na rabu da yawa to da wuya na ɗaya ta da nikila sai na uku kin banci maganan ran da ma san tsiye ɗiba ƙarshe man azumi zan yi to kawai zan tashin ga abin saurin ɗina ne da alam ɗin dukkan sun ci sun ƙari kawai sai dai ka ji kiran sallar lilin kuma ya tashe ka daga dan kuma kaga an samu abin nan wallahi ku koyi sallan dare musamman ko dan kanku da ƴaƴanku da iyayenku musamman ko dan abu ukun nan ƴaƴa ƴaƴa da kuke gani duk abin da zaka yi ki zaka iyayen ka ne amma shiryan nan na hannun Allah albarkan na hannun shi kuma ƴaƴanku na bukata addu'o'in ku fiye da na kowa kar ku taɓa dina ma ‘ya'yanku addu'a da kun haihu da ba ku haihu ba ku yi ta roƙon ‘ya'ya na gari kuma ku rinƙa musu addu'a da sunayensu za ku kira sunayensu ku roƙa musu addu'a wannan abin da za ku yi musu sai ya fi duk wani kokarin da su suke yi saboda in addu'an ku yi bi su na alkhairi to shi kenan kun gama musu komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a so ma ki fushi ki la'anci da ko kaza da su ba a so zage shi ba a so ki saboda harshen ki na da kaifi akan jinin ki an gane ko Allah ya taimake mu to ina ne wannan mai alamta ci minti biyar ita ma ina kuka tsaya wannan akwai mai irin nawa kin ga alaman naki kin ga shaida ina ne da Allah an gani a turu'ul khalas minan minan minan me ko mun kawai da iya na aka gama inda za a tashi kawai nake son gani alaikum salamatu min adh-dhunub haka ne tabbas haka ne malai ce saniyan abu na biyu a can ya kawo mana abubuwa goma sha uku ya kawo mana abubuwa guda goma sha uku na mummunan sakamakon zunubi kuntuna ko abubuwan da zunubi ke haifar ma mutum a rayuwar shi na matsala ya kawo guda goma sha uku to a nan ya ce abu na biyu da zai magana a littafin na littafin ɓangarori uku yake da shi daga wannan ɓangaren shi kenan an gama ɓangare na biyu ce tsariku salamati minan zunub hanyar da ake bi a kubuta kuma daga zunubai tunda suna illa to ya za a yi rabu da su kun fahimci magana to shine sai ya ce man arada tariqas salamati duk wanda ke son hanyar da za ta tsiratar da shi ta zahzaha an asbabil halak to ya nisanci duk wata hanya da take halakarwa duk wata hanya da zai zunubi zai halakar da mutum saboda kun san shi fa Allah yanda bai haifa ba ba haife shi ba to kuma bai jin kunya in kai ya taka ka kun fahimci magana to duk abin da zai kai Allah ya fushi da mutum to ya nisanci wannan wa lazima sannan ya lazimci tariqal hidaya hanyar shari'a was salah da nagarta wa min a'zami ma yu'inu ala zalika daga cikin mafiya girman abubuwan da ke taimaka ma mutum ya iya nisantan hanyar halaka ya lazimci hanyar tsira da nagarta ga su kamar haka na farko muraqabatullahi kasancewa tare da Allah kun gane ko tarayya da Allah wal haya'u minhu da jin kunyan Allah mutum ya samu zuciyarsa wannan inna in malai ce inna muraqabatallahi lallai kasancewa tare da Allah min ajalli a'malil qulub yana daga cikin mafiya girman ayyukan zuka zuciya wa hiya dawamin abinda ko ake nufi da haka shine dawamar dawamin ilmin abd dawamar ilimin bawa ya sani a koda yaushe watayakkunihi ko da kuma sakankancewansa bittila illahi akan cewa Allah yana kallonsa yana tsinkaya ala zahirihi akan abin da kake a sarari wa batinihi da abin da kake a boye ka samu a ranka ka ji tabbas da na fili da na boye fa Allah yana tsinkayan duk abin da kake yi kuma yana gani ba abin da ke boyuwan masa fa idastahdara al-abd idan bawa ya halarto a zuciyarsa cewa annallaha yuraqibuhu Allah yana tare da shi wa annahu la yakhfa alaihi shay'un kuma Allah ba abin da ke koyuwa a gare shi to wannan tunanin da zaka yi yubsiru kasancewa Allah ta'ala yubsiru khalqahu yana ganin halittansa mutane kenan aina ma kanu duk yanda suka kasance a kuma duk inda suke wa ala ayi halin kanu kuma Allah na ganin su a kowane yanayi suke ciki yasma'u kalamahum Allah na jin maganganun mutane wa ya'lamu sirrahum Allah yana sanin duk abin da suka boye wa najwahum kuma Allah ya san ganawansu da mitin mitin inda mutane suke duk a sanin suke a wurin sa yahfazu a'malahum Allah yana taskace yana tsare dukkan ayyukansu min khairin na alkhairi ne aw sharrin ko ko mumuna ne to sanin hakan nan aurathahu zalika wannan zai gadar ma bawan da ya irin wannan tunani kamal muraqabatin lahi cikakken kasancewa da Allah wal khawfu minhu kuma zai gadar maka da cikakken tsoron Allah bil bu'di ta yanda zaka nisanci an ma'asiyatihi dukan barin wani abin da yake saban Allah ne Allah ka sa mu a cikin su wal haya'u min qurbihi wa nazrihi kuma wannan zai gadar maka da al haya'u jin kunya min qurbihi na kusancin Allah wa nazrihi da ganin da yake maka ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ba hablil warid ba kije a ce mutu ya tada jijiyan wuya ba wannan alaman fushin da ake gani na jijiya anan a wuyan mutum shine ai ake magana Allah ya ce to mun fika kusa da wannan jijiyan da ilimin mu a cikin Qur'ani ma surat Isra ya ce kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi duk wani mutum mun sa mai tape recorder a wuyarsa wa nukhrijuhu yawm al-qiyamati kitaban za mu fitar mai da wannan recorder a ran al-qiyama abun karantawa yalqahu wanda zaka haɗu da shi manshura a watso maka dole ka dauki naka zaka ga duk maganganunka Allah kuma zai ce ikra kitabaka karanta littafinka abinda ka faɗa ka rubuta ba ƙarya ko ɗaya a ciki ba ƙarya ba za'ida je NDI TV ko kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ka karanta ma kanka ka kafa ma kanka hisabi na kai da kanka Allah ka samu ga alkhairi wa qad wabbaqa Allah ina so ne ga ku zamu gama daya ko mu gama guda daya sai mu tsaya wa qad wabbaqa Allah man asahu haqiqa tabbas wabbaqa Allah Allah ya tsawatar man asahu ga dukkan wanda ya saba masa zajiran yana mai jan kunne da tsawatarwa lahu ga wanda ya saba masa nan bi kaulihi da fadinsa da yake cewa kun gane magana Allah ya tsoratar ya tsawatar yana mai tsawatar da duk wanda ya tsaba mishi da fadinsa da yake cewa alam ya alam bi anna Allah yara wai wanda ke saba min din nan wai bai san wai Allah yana gani ba yanzu inda kake sakin jiki kai wannan zuluma wai baka san Allah na ganin ka ba yanzu da Allah zai saki sama ya ce ta sako kasa me kuke tsammani tsoron da zai rayu kai ba fa sai Allah ya dauki abin da girman haka ba ku kaddara wani abu daya ba yanzu ana cewa sa face mask ai kaza kaza ana tsara corona ba ya kamata ku gane yanda covid din nan ta bu duniya ta girgiza duniyan ta yanzu kun san wani sabon faifai aka bude a duniya ko ina fata kuna da wannan tunanin daga last year zuwa yanzu ba fa wacce duniyan ne wannan ba ba kuma za ta ƙara komawa irin wancan ba ku sani duk dan da yanzu aka haife shi daga nan wancan ka bashi labarin wacce duniyar daban zai ji ta wancan wani zamani ne an rufe shi chapter close yanzu wani sabon faifai Allah ya bude ma rayuwar mutane ku kula da kyau za ku gani gaba ɗaya duniyar ta canza gaba ɗayanta ta canza karkata kam kuma lokaci ɗaya Allah ya canza direction ɗinta kuma ɗau an aukar han kamar yadda ya faɗa ko da ki ko da so sai an bi shi Allah ya rufe Ka'aba gaba ɗaya ya rufe haramin Madina gaba ɗaya banda tsuntsaye ba masu dawaki Allahumma kila sai mala'iku ya rufe ingila ya rufe germany ya rufe italy da da kaji kaya kaya ka ɗibi kudin jama'a ka danna da gudu to zauna inda kake na je shika a biyu shika na ga mutumin da ko ciwon ka ya ji kawai saudi german ko italy ko kaza billahi lazi ɗakin da aka aje shi general ward ne aka ɗan zagaye aka aje shi kuma dole ya zauna a wurin ga kudin kuma allah ya hana mai daman ya zai ya zai shi waye to Allah ya canza da rashin abin yanda kuka ga Allah yi hakan nan kwatsam kuma za ku ji kiyama ta shigo kuma ba wanda ya ce ba za ta faru ba ba wanda zai iya canza ce ba za ta faru ba to shi yasa Allah ce wasu wasan ina gani ba ne to idan Allah ya tashi in Allah ya tashi kusan ma hakan ne in Allah ya poisoning din iska waye zai ce ba zai shaka ba kawai Allah ya ce ya poisoning din iska waye ba zai shaka ba in ya ce kawai da iska zai kashe mutane ba sai ya turo jirgin sama ba sai ya sa bindigogi ba dole dai mu ce shaƙi iska na kuma dole ya mutu ina fata kun fahimci abu to kamar haka ne Allah ke cewa to a wai mutum bai gani bai san Allah na gani bane yake sakin jiki ga kwanciyar kabari ga fitinan fitar rai yanzu muke faɗa da ku shi yasa aka ce ma in mutum ya rasu kai masa wanka haramun ne laifi ne babban laifi ne ka fito kana ba da labarin abin da ka gani wurin wankansa wani mumini ne amma sai da bawali da bayan gida karan zai fita saboda bala'in azaba ko mutumin kirki ne kuma aljanna zai tafi amma azaban azaba ce shi yasa ka ce ka suturta ka ɓoye shi yasa ka zagaye kanka da mutanen kirki ina gaya muku wannan kuma wallahi ni ku je sai da mutane in sabanta wasiyata wanda za su yi min sallah da wanda za su yi min sallah wanka zan sake kiran mai hakin kabari jin yana raye in bai raye in nemo wani in zan ta updating har ran da zamu haɗe insha Allah to ka tsara wannan zanto kana kan hanya ya fi maka saboda ne saboda zanto in za a dauke ka ka tafi a daidai ba asara in Allah ya dauke ka akan shari'a ba asara ko kadan ku gane mutuwa ba abun tsoro bane ko nasisin kawo babba abun tsoron kawai da me za a tafi da shi shine tashin hankali ina fata an fahimci wannan Allah ya sa mu dace to sai ma ne ce fil hadith ya zo a hadisi anna rajulan cewa wani mutum ja'a ila nabi wa alaikum salam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ausini ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun wasiya wasiya shine ka bani umurni mai karfi wanda ba zan saba maka a kansa ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce usika ina maka wasulci an tastahi min Allah ka rinka jin kunyan Allah ka rinka jin kunyan Allah kamar tastahi min ar-rajul kamar yadda kake jin kunyan mutum as-salih mutumin kirki min kaumika a cikin mutananka kai co sai dai yanzu ba haka abin yake ba mutanen kirki ma ba jin kunyan su kun fahimci magana Allah ya kyauta qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa wa man istahya min Allah duk wanda ya ji kunyan Allah inda ma'asiyatihi a lokacin saba ma Allah istahya Allah min uqubati ka wannan magana da Allah ku rike ta tana da fa'ida kwarai ya ce manista ya min Allah ku jika wata ka'ida mai kyau duk wanda ya ji kunya a wurin Allah inda masu ya tihi yayin saba ma Allah duk wanda ya ji kunyan ya saba ma Allah to ya sani ya kwantar da hankalinsa istahya Allah min ubatihi yawma yalqahu Allah zai ji kunyan ya masa azaba ranar haduwarsa wa man lam yastahi min ma'siyatihi haka duk wanda bai ji kunyan saba ma Allah ba wurin saba masa lam yastahi Allah min uqubatihi shi ma Allah ba zai ji kunyan yayi masa hukuma ba fal haya'u kunya dai min ittilahi subhanahu wataala daga a ce Allah ya ga mutum mutum ya ji kunya aka a ce Allah ya ganshi wannan manzilatun jalila wani matsayi ne mai girma yuwaffiqullahu laha Allah ke datar da ita man sha'a min ibadihi ga wanda ya so daga bayinsa wa idan sahiya al'abdu min rabbihi idan bawa ya ji kunyan ubangijinsa jalla wa ala qad istakmala alkhair ya cika alkhairi a gare shi Allah ya cika maka duka alkhairi mu ma Allah ya cika mana to sai mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Amin. akwai wanda rufe majalisi na gaba ɗaya da wuri kafin azumi banda na kurmin mashi da aka kila daga sati mai zuwa ko sati biyu mai zuwa zan rufe majalisin an fahimci ganin na'am amma dai in za ku zo ku zo da littafai duka da wancan da muke daura da wannan da da muke yi duk yanda hali ya kasance zan muku bayani insha Allah ta'ala duk da ma kun gaji da ni Allah ya shiryar da ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah